أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka makama ta badi'u zamanul hamzani rahimahullahu ta'ala eh wannan shine darasin mu na 30 da 30 da da uku ya kai da biyar anya eh a ka ya wuce daidai mukamin ma ce mukama ce dai zan mu tashi ta talatin almukamar rusafiyya kenan mukama da uku ne talatin da uku ne mukama ta arrusafiyya nan gurin mai sharhi mai taliki yayi magana yake cewa a cikin wannan mukama arrusafiyya zan mu ambaci abinda babu shirme a cikin shi kuma babu aibu ga wanda duwa zai karanta shi don saboda kowace kowane kwanikai kowane zamani yana da maganganun da suka dace a faɗe su a lokacin kuma kowane mutane suna da abin da in sun ambace shi abin kumya ne abubuwan da ya kawo da dama a cikin wannan mukama wasu na kumya ne mun shahe su ba zan mu kawo su ba zaka ma gansu ba wasu abubuwa kuma wanda sun shahe sun ambaci salo kala kala usulubi kala kala na koyon sata ba zan mu kawo su ba saboda ƙara batattu akan baciya ne ya ambaci usulubi da salo na sata kala kala to amma ya ce mun shahe shi ba zan mu kawo ba don saboda ba zai dace ba الرصافية الإمام يكي حدثنا عيسى بن هشام قال يكي تيوا خرجت من الرصافة ناهو ترغ غري رصافة أريد دار الخلافة إنا نهن جلن خليفانشي وهمارة القيزي سيغا tsananin zahi ta gali yana ta farfasa bi sadar gaiza a kirji na bakin ciki ga ina kirji na zuciyata cike da damuwa kuma ga ranar zahir rana yana ta buguna falan ma na sabta tsarika yayin da na je tsakiyar hanya ishtaddal harru sai zahi yayi tsanani wa au azani sabaru haƙuri ya mun wahala na kasa haƙuri famirtu ila masjidin sai na karkata zuwa ga wani masallaci kada akaza min kullu husnin sirra kada akaza haƙiƙa ya riki min kullu husnin daga kowane kyau sirrahu ya riki abu mai tsaye tataccen abu ta kowane bangaren kyau to ya ɗauki tataccen kyau a sirra shine khalisahu wa fihi qaumun a cikin masallacin akwai wasu mutane ya ta'ammalu na suƙufahu suna ta tunanin rihin wannan kin masallacin kowa ya kalli sama yana ta kallon rihin rihin masallaci wai ta zakaru na wuƙufahu kuma suna tattamnawa a kan sha'anin gimshiƙan masallacin wa addahum ajazul hadisi ƙarshen labari ƙarshen zance sai ya kai su ila zikirin lususu zuwa ga ambatan barayi wahilatihim da dubararsu wa tsarrarina da 'yan warce wa amalihim da aikinsu fazakaru sai suka ambaci a sahabar fususi ma'abuta warce minan lususi daga cikin barayi wa ahalul kaffi da ma'abuta kamewa kaffi yadda zalim wanda su rike hannun azzalimi su hana shi zalimci suka tattauna kan wannan wal kaffi da kuma suka kawo labarin yan sane wanda su yi sane su warce abu aljihun mutum shine al kaffi wa man ya amalu bi tsafi da wanda yake aiki da abun nan da amfani da tadafif tauye ma'auni da atsafi at tadafif tauye ma'auni wa man ya hatali fi safi da wanda ke dubara cikin sahu ya shiga cikin sallah kamar sallah ake da shi ya lalube aljihun wani ya huta wa man ya khaniqu bi dafi wa man ya khaniqu bi dafi da wanda ke makure wuya da ganga duka suka tattauna kan wannan nau'i ne na sata barayi su taho da wasu su taho da ganga a hannunsu wani ya shiga cikin gida ya shaƙe wani su kuma su tada kiɗi da ganga a waje wanda kiɗin gangan nan zai hana a ji ƙaran wanda aka shaƙe yin su su gama sata su da sauta wa man ya kamunu firrafi da wanda ke ɓoyewa cikin arraf wannan me ake ce mishi da hausa ba fulafan ba wannan abin da aka hau da littawa shine ake ce ma rufuf kanta arraf guda ɗaya arrufuf jam'in shi wa man ya kamu da wanda ke ɓoyewa firrafe a cikin kanta ila an yi mikinan lafa har ya samu damar tattare kayan mutane ya shiga gidan ba ba wanda ya gan shi shiga cikin irin wannan gurin ya ɓoye sai an huta an bar gidan da sab ko ya kwashe kayan jama'a wa man yubaddilu bil masahi da wanda ke sanya masanyi da shahi dukan su wannan nau'i ne na sata wanda wasu zammu gansu abin da yake nihi yace يدع الدراهم رديئة غير راجحة أو زائفة في فمه ثم يتعرض لبعض المتشككين يسن درهمي كدي أباكين شو wanda suke na banza ne sai ya je ya hudu kudi na kirki yana kilga zai ba ma wani wanda suka yi ciniki yana kilga sai na so na banza a daga bakin shi wanda suke yin wa'annan ya ce wa manya a bil mazahi da wanda ke amsa kuɗin mutum ta hanyar wasa ya warce kuɗinka in ka gani ya nuna cewa wasa ne yake wa manya sirku bin nushi da wanda ke yin sata da nasiha duka wannan suka yi ta tattaunawa nasiha shi ta kasance ita ce huskar satak ya zo yana maka nasiha kuna rikici da jayayya kan wani akan wani abu ya taho yana baku hakuri ya maida ka hura ana maka nasiha ai bai kamata ba kaza kaza shi kuma nihin shi ya zare aljihunka to wai wannan ya taka daga nan har karshe si salo ne kala kala na sata yake kawowa nan wai a ya shahe wasu salon wanda bai kamata ya kawo bane wa man yad'u ila sulhi da wanda ke kira zuwa ga sulhuntawa ‘yan hada masu hada tsakanin sai shiga tsakaninsu kamar sulhunta su zai yi shi kuma ya zari aljihunsu yake nihi wa man kamasha bisarfi da wanda ya tattara da canji wanda yake tattarawa da canji yace wannan shine wanda zai taho wajen dan canji akan cewa yana so yi musu canjin kuɗin shi sai ya taho yana cikin lissahi ya warta ya tsere wa man an asa bi tsarfi da wanda ke yin gyangyaɗi bi tsarfi da idan shi da gehen idan shi ya nuna cewa kamar abin nan kamar barci yake yi nan gurin shine yace wanda zai taho wajen mai dukiya ya nuna mishi cewa kamar barci yake yi a kusa da shi a dabara da shi sai ya saki jiki da shi sai ya sace shi ta hiye shi wa man bahata bin nardi wa man bahata wanda ke kiran ƙarya bahata daga buhutan ne bin nardi da kiban wannan kwandage na na caca kwandage na caca wa man galada bil qirdi da wanda ke yin wasa da abun nan da biri da ya yi wasa da biri hada jama'a a wajen wasan biri kamar dan wasan biri ne amma abin da ke nihi yaudara jama'a ya ce wa man kabara bin raidi wa man kabara da wanda ke yin rinjaye wanda ke yin rinjaye bin raidi da tuha mai kalan kalan tuhawa da take mai taushi ma al'ibratu wal khaidi tare da tare da allura da zare tare da allura da zare wanda ke rinjaye da tuhashi mai kalan kalan tare da allura da zare shine nan gurin yake cewa wannan barawan shine wanda zai taho yamshi khalfar rajul ya taho bayan mutum yana tahiya tare da rigashi mai kalan kalan da allura shi da zare yana nuna mishi kamar cewa dimki yake yi rigashi tana busan shi tana busan shi sai ya nura yana kallon shi yana ya safaku da shi da kallon shi sai ya yaudare shi ya cuce shi yace wa man ja aka bil qufl da wanda ya zo maka da abun nan da makunni da mabudi kele kele na bude abun nan na rihe guri wannan ya ce nau'in wannan nau'i na sata shine wanda zai zo da abin nan ya zo ma ɗan kasuwa da makulli karyayye ya nuna mishi cewa buɗe mishi shagon shi zai yi sai ya aza shi shi mai shagon nan sai ya bashi dama ya aza wannan kilan in ya aza wannan kilan dan ya samu dama marihin wannan gobe shi kuma ya taho ya buɗe shi ya abin nan ya taho da kile kamar mai sai da kwaɗo ne kwaɗo ne zai kawo ya sai dama ɗan kasuwa ya san cewa na banza ne ya ce ai wannan kilan ƙato babba shi ake sama shaguna shi kuma yana da yana da kelan a wajen shi ko kuma na banza ne ya amince mishi ya saya ya sama shagon shi daga bashi ya taho ya bude wa man shakka al-arda min sufurin da wanda ke tsaga ƙasa ta ƙasanta yace wannan shine wanda zai shiga kalkashin ƙasa yayin rami ya shiga a kowa gidan mutane ko a wani guri ta wani gurin da ba a ganin shi a cikin rami ya boye sai sun huta bisu ganin suna tunanin ba kowa sai ya huto ya sata da daddare wa mannan wama bil banji da wanda ke sa barci da banji banji wani sinadari ne na an ba mutum yake barci yake daukan shi ya ba ma mai kaya barci abun barci in yayi barci abun gudin shi kwashi kudin au hitala bil niranji ko kuma wanda yayi dubara yake wayo bil niranji da da ruha ido wa man baddala na alaihi da wanda ke sauya takalman shi duka suna ta tattaunawa kan wannan nau'i'ikan na barayi shine wanda zai zo masallaci ko kuma gidan gurin taron jama'a da ya takalmin shi na banza sai ya aje sai ya samu tsadar da ya dauka ta da shi wa man shadda bi hablaihi da wanda ke daurewa da igiyoyin shi guda biyu wannan suka ce shine wanda zai taho ya leko ta katanga gidan mutane ya sa wani abun ga wani tankwasassen abu ya rataya shi da igiya ya leko ta kan katanga ya meko haka ya meko sai ya taho ya dauki abun mutane ya ja ya ce bi hablaihi igiya biyu don saboda galibi masu yin sata ta wannan hanyar da abu biyu igiya biyu su taho ɗaya ba ta wadatar musu ko da yawa ma wa man kabara bi saifi da kuma wanda ya rinjaye da takobi wanda ya taho kawai dan hashi gaba da gaba kawai ku kwanta ya kwace dan takobin shi wa man yas'adu fil bi'ri da wanda ke shiga cikin rijiya wanda ke shiga cikin rijiya wannan shine wanda ke shiga cikin rijiya ce mutum ne zai boye a cikin rijiya wanda suka zo shan ruwa suna nasa gugansu sai rike gugan su jayo tare da shi ya je hutawa su ga cewa alama kama ko wani aljani ne su ji tsoro su huta da gudu suna huta da gudu ya kwashi ya wada sai ya lalube su wa man sara ma al'iri da wanda ke tahiya tare da fatake fatake ne sun huto daga sayo kaya da raƙuman su da kayansu a sama shi ma ya hayo wani raƙumin ya taho kamar tare suke tahiya sai sun sake doguwar tahiya wanda da da raƙumma ake tahiya yana tare da su sai ana kwana tare ana tashi tare ya samu ya lalube sai da tahiya shi ya fita daga cikin ya ja raƙumin shi ya tahiya shi yauwa ya sa kayan shi a mota kamar dan bulaguro ne amma ba bulaguron ke sai ya ga masalan malam naziri ya cika wasu kayan shi tsadaddu ya cika karto da kayan shi tsadaddu ya ga an sa su a mota shi kuma ya koma hura ya cika shi ma kartan shi da kayan banza ciki wanda irin kartan na malam nazirin in ya ji malam naziri ya ce tanut zai sauka ya ce to shi bakin birji zai sauka ana sauka shi malam naziri yana cikin mota shi kuma sai ya sauka ya dau kartan shi kartan duka suna suna yin kala da irin wannan yake bayani wa ashabul alamati da ma'abuta alama alama ta takawa su nuna alama ta cewa su bayan Allah ne da tabji da Qur'ani suna yawo su nuna cewa mutanen Allah ne sai an yarda da su sai su yaudaru wannan mutanen da suka ba su yarda wa man ya'til maqamati da wanda ke zo ma matsayi wanda ke sata da matsayin shi al maqamatu matsayi yana da matsayi kamar babban mutum ne sai je ma babban mutum mai kima wanda ya fi karhin abin ko wani babban dan kasuwa ya taho ta da mishi rikicin cewa ina bin ka bashin dala ɗari ko ina bin ka bashin jika guda wanda shi zai ji kankancin su yi jayayya kan wani ce kawai amshi ka tahiyarka ya ba shi don kai bata mashi lokaci shine ya acil makamat yana zuwa ma masu mukami wa man farra da wanda ya gudu mina daufi wanda ya gudu mina daufi a daufi shine salka wadda ake cikawa a hauta a hau bisa abin nan bisa teku kamar salka katuwa a cikata da iska in aka cikata da iska aka ɗarme ko ina inda iska batta huta kamar yanzu mun ba da misali da shambur da shambur ta mota a cika ta a hau bisanta a gefa ta bisa teku sai a hau sama to suna yin wannan barawo nasa ta bisa cikin teku yana kusa da teku yana warta kayan wani sai ya hau bisa wannan tawaggakin bisa wannan sarkar da ake cikawa a hau ya bi ta cikin ruwa kuna kallon shi bayan da zakwai tunda kuwa ku da kwale-kwale ba ku da jirgin ruwa shi yayi dubara da ya hau ya tahiye shi kuma ruwan sai wanda ya san ba wanda ya isa ya nitsa da hito ya shiga ya kamo shi wa man lazamin alkhawfi da wanda ya boye dan saboda tsoro ya tada mutane tsoro wani abu na tsoro sai sun shiga cikin tsoro da hurgici da razani ya samu damar lalube su wa man tayyara bi tsairi da wanda yake yin sata ta fuskar tsuntsaye yace shine wanda zai riki shine wanda zai riki tattabara ya rike ta bata iya tashi ko kaza ya nasa ta cikin gidan mutane sai ya ce musu kaza ta na shigo kama in ya shiga kama ta shiga can ya bita sai ya bita har ta shiga gurin wani abin da mai kyau ne ya dauka sa aljihu ya fito da kazan shi wa malla aba bisairi suka tattauna kan wanda ke wasa wanda ke wargi bisairi da yanki na hata wanda ke wasa da yanki na hata ya rika yin wasa ya fito yana wasa da wargi nau'i ne na wannan na wasa da ake yi da fata a yayyanka ta a zo ana wasa da ita yana yin wasa da ita mutane sun kewaye shi yana ba su abin mamaki sai ya ribaci wannan ya sace su ya sayi sata wa qala ijlis yake wanda zai yi wasan ne ce ijlis zamna wala daira babu cutarwa wa man yasriqu bil bawli da wanda ke sata da bawalin shi wanda ke sata da bawali nan gurin yace shine wanda zai zamna a dabarar wani mai dukiya ka aje kayanka sai ya zo dabar su kamar bawali yake da gauga kamar a matsayi yake kana tunanin cewa bawalin shi yake ba bawali ba yake daga ƙasa yana ɗauka daga ƙasa yana ɗauka yana sa aljihu yana tashi daga bawalin shi ya tahiye shi ba bawali yayi ba wa man yantahiza bil hazil bil hauli da wanda ke ribatar alhauli tsoro hurgishi da razanin jama'a shine ya tarabbasu bin nasu an yi kaufi hauli ma'akatin ya saurara ma mutane sun shiga cikin sai sun shiga cikin tsoro na wani hada ko kuma wata gobara ko kuma ta faduwar yanzu mu da misali da faduwar mota ko ta faduwar mota sun shagalta da rikicin da ma ke tare da su kawai sai taho ya lalube su wanda wannan kaga a yanzu akwai irin wannan wanda daga an yi aksidan barayi sai su zo da gauga su suna faman lalube wanda ya ji ciwo yana kwance kamar daga shi za su su kawo mishi dauki to shine cewa man yantahizul haula da wanda ke ribatar jin tsoron mutane gobara ko wani abu ya faru shi sai ya taho ya ribaci wannan wa man atama fi suki da wanda ke ciyar da mutane cikin kasuwa wannan shine wanda yake zawa da tunanin shi cewa ya ma mutane algushu cewa zai ba su abin da ke rage sha'awa ta abinci da wani magani wanda zai karfafa sha'awa ta abinci a wannan in ya ba su wannan abin sai ya samu dama ya ribace su ya sace su bima yanfaku fil buki da abin da ake busawa cikin ganga wa man ja'a bi bastuqin da wanda ya zo da wannan ƙwarya ta kasko da wanda ya zo da ƙwarya ta kasko wannan wanda ya zo da ƙwarya ta kasko yace shine wanda zai zo maka ya nuna maka cewa kamar ruwa yake nema na sha a matsayi ke da ishi ruwa an ka bashi dama cewa je ka ɗauki sai ya je ya ɗauka ya ɗau abin da ya ga dama a gidanka wa ashabul basatini da ma'abuta gonakai ma'abuta gonakai nan gurin malam yake cewa shine wanda zai zo maka yace shi ya iya aikin gona ya iya noma kwararre ne gwani ne kaga ba sa ba shi aiki ya tafi cikin gonaka yana aiki sai ka amince mishi ka dace mishi sai ya yi maka sata wanda wannan da dama ana samun shi a wajajen mu da dama lokacin aiki sai ka dauki yan kwantara a gona wanda barayi ne ka yarda da su ka bar su suna aikin kai baka ma zuwa da dabbobinka da wannan in karar da baka taho ba ka saki jiki da su da dabbobin hesu kore su tahiye su dama ba kuɗinka suke bukata na jingab ba wasu raƙin rawazina da barayu na taga wanda zai leƙa ta taga ya meko wani ice ya ɗauka ta nan taga ya meko wani abu ya ɗauka ya ce wa man dabara fi sarhi wa man dabara da wanda ke zaburaswa fi sarhi a cikin abin na cikin baini wanda zai hauta baini ya yi sata a sarhi shine baini innahu sarhun mumaradun min qawari wa man sallama fi sadhi da wanda ya hau nan sallama ya hau matattakira fi sadhi a cikin rihi wa man dabba da wanda ke motsi bisikini da wuka wanda ke motsi da wuka shine wanda yake tahiya akan wata siffa yana tare da wuka e, ya katulu biha man yasudduhu amma yuruduhu wanda zai buge duk wanda ya hana shi zuwa ga neman abin da yake kenan mai sata da wuka ta hoto na hoto kyarara alal ha'idu akan katanga min dinin talaka wanda zai dira ta katanga kawai ya fada ya sata da wuka da daddare ya ce wa man ja aka bilhi wa man ja aka filhi ne da wanda zuwa zo maka cikin wani lokaci yuhi bin rayahini ya gaishe ka da turare ya zo daga ira ka kamar turare ke yake ya kawo maka shi kuma nihin shi ya zalunce ka ya cuce kama masu sayar da turare wanda zai ce a mishi shinshina yana bin kana shinshina shi kuma a ciki zai sa maka sinadarin da zai sa ka barci ko sa maka sinadarin da zai sa ka wani da ka shaka sai barci in ya ya nura dama ce akwai kuɗi wajen ka ko ashabu ɗabarazina da ma'abuta sandar 'yan sanda a ɗabarazina ɗan sanda sanda wadda ɗan sanda yake aiki da ita a shurɗi ya ɗauki shiga ta uniform ta 'yan sanda ya nuna cewa shi iko ne sai ka saki jiki shi kuma ɓarawo ne ga wannan zai samu damar sata ka a awanud dawawi ne zo kamar mai taimakon kamar ɗan taimakon masu diwani na sarki wanda sarki ya sa ya ce wannan shine wanda zai yi shiga irin ta ya ɗauki kaya irin na 'yan sanda masu mulki sai ya nuna cewa yana daga cikin masu mulki alhali barawo ne wa man dabba bi aninin da wanda ya yi motsi wanda ya yi motsi bi aninin da lunhashi ala rastamul majanini akan siffa ala rasmul majanini akan siffa ta mahaukata nan gurin yake cewa shine wanda zai yi a mu'amala da sata ya zo zai yi sata sai an nura da shi kawai sai yi talunhashi yana nuna sauti na shirme da harkat aiki irin na mahaukata a ga cewa kai mahaukaci ne ku ta iya bar shi wa ashabul mafatihi da ma'abuta mabudai can baya an ambaci masu kwado nan kuma masu mabudi masu kile yace su ne wanda za su taho suna tare da mabudi kala kala wanda yana bude kilan dakin kowa yana bude shagon kowa kamar ne yanzu kenan wanda suke yawo da kile fasfartu na moto ko na mota ko na komi wa ahalul qudni warrihi da ma'abuta alqudun abduga warrihi da iska shine wanda zai ɗauki abduga tili na abduga ya busa ta da iska tura ta fada gidanka ya je ya ce yau nan abduga ta tannaso Allah neman ta ne zan yi irin na mai kaza wa man yaktahimul baba da wanda ke shiga kofa ala manin taba akan ado da kawa irin ta wanda ya huto daga wani guri kamar ya nura cewa kana da bako kayi bakonka yana zamana a gidanka jimawa zai jimawa zai ka ba shi ɗaki ga can da abincin shi da kayan shi da komi to bakon nan ya huta ya tafi ya ce ya tafi kasuwa ko ya huta ya tafi wani guri sai ga kayan da bakon ya huta da su ya shiga ya ga bakon ya huta da jajayen kaya da rawani sai ma sai yi wannan shiga ya taho ya shigo dama ba ko gurin ɗakin mazaunin shi ko ne yana shigowa ya kwankwasa kuna dubin cewa bakon ne ya komo da ya tafi daga kasuwa sai ya auna lokacin da ya san cewa zaku iya nura cewa ya komo daga inda ya tayi sai ya shiga ciki ya tattare da kayan bakon da nan da kuma kai ma bakon ya tafi shi ya ce wa ashabul wa, wa man yadkhul fi dar da wanda ke shiga cikin gida ala surati manzara akan surar dan ziyara yazo kamar ziyara ka yazo shi kuma yazo ya karanci gidanka ya karanci yadda zai shigo ma sata gidan naka wa man yadkhul bil lin da wanda zai shigo da tabshi da tabsasawa ala ziyil masakin akan ado akan ado na miskinai ya shigo a gurgunce ko ya shigo akan siffata wanda dai zaka tausaya ma ka bashi dama haka taimaka mishi shi kuma sata yazo yayi wa man yasriqu fil haudi da wanda ke sata cikin tabki dan tabki da aka yi basan na wanka idza amkana fil haudi idan ya samu dama cikin kutsawa wannan wanda shine wanda zai taho ya taho ya ga a cikin akwai abin da ake cewa alhammamat almustahammat gurin wanka wanda gurin tura suna yin shi wanda ba yau ba ake yin wannan a gurin gidan wanka sai a yi dan basan wanda mutum ya je fada zai ya rika ya rika wannan ya rika yin wanka dukan shi a cikin basan in to wannan mutumin in ya taho sai ya nura da wani alhajin da ya zo zai shiga ciki ya san kayan shi akwai kuɗi a ciki sai ya shiga shi ma kamar wani basan in guda zai shiga daga ya shiga sai ya rigayi wancan wanda ya shiga cikin basan in da ya huto sai ya ɗauke kayan shi ya tahe shi kenan shi wanda ya shiga wanka daga ya huto babu kayan shi ba mai hamma ba zai ce ma ina kayana wancan wanda ya saci kaya ya tahiye shi wannan tana da abubuwa da dama zan mu raba ta biyu nan zan mu takaita darasi na gobe in muka yi da sata mukama ta gaba bai wuce safa uku ce kawai to maimakin wannan ta yau safa wajen guda tara mu yi safa tara eh ta dau mana lokaci da yawa kuma ta gobe mu yi safa uku rak to sai mu tsakaita nan gurin gobe mu yi da sata ko mu dauki waccan mu yi da sata mai safa uku rakin wannan dan ya shahe wasu abubuwa wasu nau'ika na sata masu yawa wanda mun ji mai sharhi ta ya shahe su dan saboda babu fa'ida wajen abatan su zasu ƙara koya ma barayi sata nan zan mu takaita a wanda muka faɗa daidai Allah ya mu lada na kuskure Allah mu gafara wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gobe kenan sahih bukhari da sunan abi dauda da abin nan anya mukama ce yau a jiya ma ita muka yi go yauwa da tazkira ne gobe da tazkira ne ita sai jibi kenan insha Allah